أم حسبتموا أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أم حسبته أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدنا بهذا المهضر ولتعتفي بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد ذكر يقول da nau'in godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari sake hagamon mu a wannan zawiya ta mai albarka a yau muna shida ne ga watan ramadana hijira ta shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da bakwai ga watan hudu miladiya dubu biyu da ishirin da biyu wanda za mu ci gaba da tasirin alkurani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara daidai faɗin Allah am asibitum an tadkhulul jannata Allah yace shi wai kuna zato ya ku muminai a cikin ruwan sanyi kawai ku shiga aljanna walamma yatikum mathalul ladina khalaw min qablikum a ce kuma irin kwatankwacin misalin abin da ya samu wa'anda suka zo kafin ku na zamanin annabawan baya irin abin da suka gamu da shi na wahalalu bai same ku ba cikin ruwan sanyi haka kawai ku samu aljanna ai ba zai yi ba masatkumul ba'sa wad-dharra'u hakika wato tsanance tsanance irin dangin talauci da ciwutuka iri iri sun sun gamu da shi ma'ana ya shafe su wa zulzilu aka girgiza su har ta kai ga ataya qulur rasulu har manzo na zamanin su wa'incan ɗin ya ce da shi wallazi na ma'ahu wato amanu ma'ahu tare da waɗanda suka yi imani tare da shi har suka kai da suka ce mace na tsoba kai wai yaushe ne kam taimakon Allah nan zai zo ne ala na'am haka dai lamarin yake inna nasrallahi qarib hakika taimakon Ubangiji kusa yake, kamar yadda Allah ya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alƙawari nasrun min Allah wa fathun qaribun wa bashshir mu'minin to anan mulamu shaykhul islami salihul anami shaykh ibrahim yas radiyallahu anhu yace nazala fi jahadin wannan aya ta sauka ne saboda wani tsanani asabal muslimin da ya samu al'umman musulmai al-muslimuna fi bidayati amrihim su musulmai a farkon al'amarin su uzu bi anwa'il izaya an cutar da su da nau'uka iri-iri na cutarwa wajahumul kuffaru bi kulli azan kafirai sun fuskance su da dukkan dangin cutarwa aka amara hum umar rasul sallallahu alaihi wasallam bil hijrati ila al-habasha har ta kai ga su har sallallahu alaihi wasallam ya umurce su da yin hijira zuwa ga habasha hijirar farko da hijira ta biyu sai abun bai tsaya ba da abin ya cutara ba da zalika bayan wannan hijira ta habasha da suka yi su sahabbai maza da matansu na farko da hijira ta biyu na habasha hajarar rasul sallallahu alaihi wasallam bi nafsi karim da Allah sallam da kansa da girmansa sallallahu alaihi wasallam ya hijira tare da sahabbai zuwa ga madina ila madinatul munawwara zuwa ga madina mai kyankyali وما زال الكفار يوذون النبي صلى الله عليه وسلم kafiran nan ba su gushe ba suna cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tare da sahabban nasa duk suna cutar da su ba su daina ba bayan yayi hijira wa ashadd ma laqiya min al-kuffari yawm yawm al-khandaq mafi tsananin abin da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya gamu da shi daga wurin kafirai na cutarwa na masifa to babu kaman yakin gwadalu ma'ana yakin ganuwa yakin da ake larabci ake kiransa ghazwatul khandaq ko kuma ghazwatul ahzab wanda sura guda aka daukar ba abin da take bayani sai wannan yaki na lahasa yakin tattarmuka jiya na gaya mana bayaninsa yana da wato fa'in gaske, shau ya ce, Tanadal kuffaru min jama'in nawa'i ilal madina. Kafurai arna sun ta kiran juna suna gayya-gayya daga nahiyoyi daban-daban na duniya, suka tara kansu suka kira juna zuwa madinan sai na Rasulullahi sallam saboda su zo su yaƙe shi sukan gayya ta ko'ina. وهم مجاورون لأعدائهم اليهود كما tare da haka bayan kafirai arnan zalla da shi da sabai suna makotaka da makiyansu yahudu din to haddasu aka hada baki wurin a zo a yaki shugaban wannan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal munafiquna min bainihim ba bugu da ƙari ga munafukai kuma su Abdullahi bin Ubay ibn Salul la'natullahi alaihi da shi da abu amir al-rahimi al-fasir wayannan duka da jama'ansu su ma suna tare da manzo Allah cikin garin Madina a cikin cutarwa kuma za su taimaki wannan arnan su ma to shine a wal munafiquna min bainihim fa yajiduna izayatan shadidatan min al-yahudi Shaw Ibrahim yace sun samu sun gamu da sun haɗu da sun samu cutarwa mai tsananin gaske wato daga yahudawa lahu zuwa gare su wasafahumul qur'ani har sai da alqur'ani ya sifanta su da cewa wa balagatil qulubul anajir irin balbalin bala'in da suka gani a yakin lahazab gazotu khandam sanda zukata suka kusan zuwa dab makogoro saboda tsabar tsoro da kowa ya gamu da shi fada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yayi addu'a fa farraja Allahu alaihim sai Allah ya yi musu wannan bala'i ne yakin gwalolo la'azab kenan kaɗan daga cikin bayani akan yakin akwai shugabanni shagabanni manya-manya na yahudu wannan ana kiransa ka abdul ashraf da kuma kuyayi ibn al-akhbar biyun nan suka kama hanya suka tafi makka gurin su abu jahil suka ce kun ga kudin nan da mu yahudawa da ma nasara muhammadu sallallahu alaihi gayan suna ya zama mana damuwa idan muka bar shi ya gawurta to dukkan mu da mu da ku duka bara mu ji daɗi ba shi yasa muka zo in ji wannan shugabannin Yahudawa na duniya Kabir Ashraf da Qiyay ibn Akhtab daga mu haɗa kai da mu da ku mu yi gayya na duk wanda ba musulmi ba a duniya mu zo mu haɗu mu yi musu taron dangi mu musu kwab ɗaya Abu Jahil suka ce kai in bara mu yarda da ku ba ai ai da mu da ku da Muhammadu duka kuna ce mana mu arna ne muna bautar dodo ku ne masu littafi dukan ku kun fi kun fi kusa da Muhammadu akan mu da haka bara mu karɓi maganar kun nan ba ta da gaske kuke ba mu haɗa kai dan ya zama mana matsala dukan mu da mu da ku suka yi ba da baki suka ta ina yanzu bari mu tambaye ku yanzu da mu da Muhammadu wane ne yake daidai suka ta ai ba ai kun tambaya ku ne kai ku ne kan daidai suka ce to yanzu in kun yarda za mu haɗa kai mu yaƙe shi da mu da ku to za mu sallama da sharaɗi ɗaya gaba ku faɗi ku yi wa gumakan mu sujada don mu tabbatar haɗin kai zai yi ko bai hude ya tsani bautan domin saboda ba layin su bane saboda dai bukatan ransu sai suka yarda suka ce za mu riwaya aka ce suka sujada da gefen goshi haka wa gumakan arnan makka shikenan sai suka koma madina dama makotan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam akwai gabafana akwai su banu quraizata da makamantan su shikenan da suka je sai aka fara shiri kawai aka yi ta gayya gayya duk inda arna yake a duniya a zo kawai a haduwa a yaƙi sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai gayya suka sa rana suka taho suka zo suka yi sansani a wajen madina gabbar da yamma ta ko ina arna san da suka bullo sojoji fa na yaƙi aƙalla ba su gaza dubu goma ba suka zo suka yi ƙawanya wa madinan sai na rasu kowa yana jira kawai umarnin kwamandan a farma sahabbai su kuma madinan da su da ‘ya'yansu ƙanana da matansu ma kaf gaba ɗaya a lokacin ba su ce in sun kai ma dubu uku. Har ne dubu goma da wani abu ya zo ya kewaye madina. Hankali ya tashi. Ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah su mai suna Salman al-Farisi radiyallahu anhu ya zai samu annabi ya Rasulullahi mu a wuraren mu idan irin wannan ya faru irin wannan abu idan ya faru aka zo za a kawo mana yaƙi a ƙasashenmu yadda muke yi za mu toni rami ne mu kewaye garin gaba ɗansa duk inda ya kewaye garin za mu toni rami mai faɗin gaske mai zurfi wadda dawaki doki bai sai shiga cikin ramin ba in kuma ya shiga ba zai fita ba ba dama a iya shigowa annabi ya ce shi kenan strategy ne na yaƙi mu je mu adopting ta aka raba sabbai mutum goma goma aka kama tono kawai duk wani kwana duk inda babu dutse tsakanin wuri da wuri duka sai a bayan kowane sahabi goma sa'i kaza za su kora aka raba aka kama aiki kwana uku ko abinci ba sa ci tono kawai har na sun yi sansani a ciki ana ta tono ciki akwai babban abun mamaki babban abun al'ajabin da ya faru kamar yadda na ba da labari a wani majalisi malamin tafsiri suka kawo sabai suka iso wani fan dutse kurman dutse suka suka su fasa dutsen nan a ci gaba da toro dutse ga gare su aka zo aka gaya sai na wasu yace a bashi diga a bashi dundun ya karba da hannunsa alaihi salatu wassalam ya zo yace ina wurin aka nuna masa da ya daga diga da ya doki dutsen nan kashi ɗaya cikin hudu sai bantare da cikin uku bai one over three na dutse bantare sai iska wani haske ya tashi fal taba ma'aiki ya ce wa sahabbai kun ga hasken nan suka ce ya ce wallahi yanzu nan aka yi min albishir da ya haska sanda daga har cikin sana'a har cikin ma'ana yamin kuma amin albishir cewa zai dawo ƙarƙashin daular musulunci za mu ci su da yaki annabi ya kimsa ya sake ɗaga diga ya doka cikin kashi biyu da ya rage kashi ɗaya ya fashe haske tashi fal sama ya ce kun ga wannan haske da ya tashi ya ce eh ya ce wallahi sanda ya haska mini ƙasar rum a lokacin fa su ne manyan rum su ne super power na duniya gaba ɗaya ya ce kuma amin albishir za su dawo ƙarƙashin mu daular musulunci zai zai kama wannan ƙasa ya ɗaga na ƙarshe diga da ya sauke shi kawai sai dutse ya rubuce gaba ya kawai wuta ya tashi fal ya ce yanzu kuma da haske ya yi sanda na hangi a cikin ƙasar farisa iran kenan a lokacin su biyu da su da rom duk duniya ba wanda ya kai su kamar ingila da amerika ne a yanzu ƙarfin makami da ƙarfin economy ba wanda ya kai su a lokacin ya ce su ma amin albishir za su dawo ƙarƙashin za mu ci su da yaƙi annabi ya ce a ci gaba a takaice bayanin yaƙin ba ƙarewa zai yi ba saboda sura guda aka saukar akan wannan yaƙin kuma na taɓa yan makarantar shehi musamman ajin sauka din nan a irin roƙon da suke ai musu tafsirin sura kaza ai musu tafsirin sura kaza to na taɓa yi musu tafsirin sura gaba ɗayanta ko kai ko zama hudu ne ko nawa ne aka fassara musu sura gaba ɗaya da irin ita da irin sura Yusuf sura roƙi dai wasu sura surori aka yi musu tafsiri to a wannan lokacin da aka yi sai munafukai sai suka koma gefe suna jan juna kaji kaji mutumin nan ba Allah ka ji wai me yasa ake tonon nan ne wai wai ba tsoro bane arna sun zo mun ana su kar su iya shigowa wai kaji wai wai an ce mai ya ci ruhun ya ci farisa ya ci yamen kai kaji munafukai ba wanda wai suna dungurawa suna sallah kawai sai Allah ya gaya mu zama take Allah ya gaya mu sai ce kulin lahumma malikal mulki tutil mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadika alkhairu innaka ala kulli shay'in qadir ai mulkin hannun Allah yake shi yace zai bayar kuma kuma an gama kuma ya bayar ɗin takaicen takaitawa in takaita mana zance dai sabai ba su taɓa ganin tashin hankali irin wannan lokacin ba ya zama babu abinci ba ba abinci manzala ya kwana uku bai sa komai a bakin ba sabai yunwa ya ishe su abu ayyubal ansari abu talha sorry abu talha ya je samu matarsa umu sulaim ya ce ina da duk da akuyan nan kwajomin ya ce muna da dan kina da wani abu ne da za mu dan dafa bukin hamun za Allah ko shi dai kam da ƴan mutane kaɗan su yi tabarruki saboda yunwa ta ta yunwa ta ce akwai sha'ir kaɗan kaɗan ne ya ce to bari in gaya mu za Allah kafin abin nan cewa kira shi sai a zo sai a dan yi wannan ko ko shi kada ne Abu Talha ya zo ya samu sayyidina Rasulullahi ya sallallahi akwai wani dan abu dan kadan ne amma ko dan mutane ko shida ko bakwai dai ka kira mana mu je a dan gyara shi sai mu sai a duba manzo Allah ta nabi nalu ila ya labbaika wa sadika ya Rasulullahi yace kai shela dukkan mutanen kaddaku abinci ya samu za a je gidan abu talha za a je a can yanci za a yi wani abu dala ya ce na shiga ku to tun da annabi ne fada bayan da ya iya absolutely sai ya wuce kawai ya kama hanya ya tafi zugansa bai duka a kan gidansa annabi ya ce amma kana daura abincin a bari sai na iso aka zo aka yanka akuya annabi ce na shayar din aka nuna masa na ga kula da abun nan ne ya tsira ya aika kuma ya tafi so sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa yace ina shayar din da hannayensa masu albarka ya karba gumban abun nan da aka dama za a yi abun nan wainan ya sa albarka a hannunsa ya ce a girka da aka daura aka gama girkawa aka gasa akuya da aka zo aka ajiye ta sai aka sai manzo Allah ya ce to abinda za a yi a rika a ajiye abincin duka a cikin zauren Abu Talha hadisin Tirmidhi ne da aka ajiye abinci yace a rika ba da izini mutum goma goma su rika shiga suna kewaye abu ko duk su ci kawai dan abu fa dan kadan ne ba goma su shiga su ci sai kowa ya take sai su fita goma su haka aka yi ta yi dukkan alu kandar kowa san da yake ya koshi manzo Allah yana zuwa kawai ya kare ta shi kare to abun mamaki da ya faru a wurin wannan akuyan annabi ta ciro min kafa daya aka ballo ya mika wani ya ku je ku kewaye a ciro aka ya ta ciro min wata aka ciro kafa manzo Allah ya zo ya karba ya ba wasu yace a ciro wata kafar ta uku aka ciro aka ba aka ba wasu yace a ciro wata ba hudu ba aka ba wasu sai ta ciro wata kace ya sai ka ba kan ba hudu ba ne akwai akan sai ce tash ita ai in ba ku daina mi haruwa ba dama gon ba za su kare ba annabi ya gode mu'jiza a ranar to aka zo dai arnan nan suna can suna ta girki suna shan giya suna cin naman raƙuma suna jira kawai za su su gama da mai da kakwai ba ta kai dai in a nutshell Mike ya ce yana so a ranar ne Amru ibn Wuddin ya yi mubaraza ya zo ya kalubalanci kakwai duka sojojin Mike ya ce ina naji mutumin ku ya ce wai mu in an kun kashe mu ta za mu tafi ku kuma wai aljanna in mun kashe ku za ku tafi yace to ina mai son tafi aljanna yazo mutum ne wadda na tarihi amru ibn wuddin a arnan ma tsoronsa suke ci wanda an ce in ya tare kafansa ga ya ware kafansa ko irgin raƙumi aka sa a oshinsa wa'annan a samu mutum ashirin su riƙe bakin ƙirgi ashirin su riƙe bakin kanan su yi ta ja sai dai ƙirgin nan ya tsage amma ba dai su kada shi ba am ibn mutti ya ce ina mai son zuwa aljannan ga mai kai shi aljannan yanzu ya zo dukkan filin ba wanda ya motsa sakwai sai na ya yunkura ya tashi ya miƙe annabi ya ce ya ali innahu amru ibn wuddin yace amru dan wuddin ne ba zauna sai ne ya dawo zauna yayi ta kirari arnin nan yayi ta kirari ina son aljannan naku waye yake so yanzu nan ya tafi aljanna tunda tunda ya ce muku in mun in mun kashe ku aljanna ba wani ya zo ya tafi aljanna yayi mubaraza yayi ba wanda ya rusa sai na ya tashi ya miƙe annabi yace innahu amru ibn mutin ya ali ka zauna ai amru dan mutin ne ba lokacin sai na ali shekaran ta 22 kwata kwata a duniya yake wannan jarumtar da karfin hali annabi yace zauna ya zauna arnin nan yayi kai fadin abin da yake dama wai ko za a samu ne tanka sai na ali ya sake kukula ya miƙe annabi ce inna amru ibn wuddin amru dan wuddin ne yake ya rasulullah ko amru dan wuddin din ne sai na annabi ce ali je ka kake je ka yace taimakon Allah ya wuce gaban ka da bayan ka da damun ka da hagun ka da saman ka da kasan ka zai tafi da zulfiqar nashi annabi ce zo ba an takwafin ka ya karba yace ganawa ya ba shi tukofinsa zai tafi yace zo annabi ya kama kansa ya mar rawan yace wuce da suka zo amru ya tsaya yace waye ne yace mai neman aljanna ne ko in kai ka jahannama ko kai ni aljanna ɗaya dai kan bai faru yace wane ne nace yace ali ne yace dan waye yace dan abi talib yace ayya aboki na ne babanka yaro ka koma ba ina tausayin ka ka koma ka turo manyan ka ka koma yaro babanka aboki na ne ana son in kashe ka sai ce an ce mini a- ka ce idan an gaya wa magana biyu dole sai ka yi ɗaya ce eh sai sai ya gaya masa wanda ko ba aljanna ta kai ina kora abun da saboda mu samu mu dire karatu mu yace to kawai dai la mahala sai mu sai mu buga da shi to da suka tsaya suna kallon juna da shi da amru sai na rasulullahi ya daga kai ya kalle su yace yau ga imani zalla ga kafirci zalla shikenan sai suka fara kawai amru ya ja ya kawo sara sai na ya tare ya kawo sara sai na ya tare tun da safe suna bugawa har rana ta fadi Wa- gari ya waye sanda suka kwan uku suna tare tare ba wanda saboda gwaninta a wurin iya yaƙi babu wanda ya ji wa ɗan ɗan sarari kwana uku suna bugawa a na ukun ne shi amur ɗin ya ɗan yi nasara kaɗan ya yanki sai na ali saman giransa haka jini ya zuba ya zuba ya rufe fiskar sai na ali sabon da ya rasulullah kai masa addu'a yace ba zan yi ba ai an gama kawai tun da yace ya tafi ga rawanin manzon Allah kansa ana yi ana yi can shi amur sai nasara ya- ya wawuri kafafun sai na ali duka an ce da ya ta waina shi haka yauna waina shi ya waina shi ya waina shi da ya sake shi sai ya tafi sama amma takobinsa yana hannunsa yana yana rolin haka yana zagawa yana zagawa ana kallon ikon Allah kawai kan a an karfa inda Ali yana jira kawai sai aka ga ya raba amru gida biyu kawai da takobinsa wallahi aka ce ranar da arnan da musulman kaf sanda aka yi kafara gaba da wuri saboda abun ya isa abun mamaki shi kenan magana ya kare kawai to a takaice dai aka yi abin da aka yi ƙarshen abu dai tsoro ya cika kowa al'ummar musulmi sai na rasulullah yake cewa ni kam waye zan lamun cewa aljanna je dubo mini wannan annaka wani hali suke da ayi ba a samu wani musulmin da ya musa sau uku annabi yana nanata ƙarshe dai annabi ya ce Huzaifa ce labbai ka rasulullah ce ka je ka dubo ka je ka shiga amma kar kai komai fa Allah ya wuce gaban ka da bayan ka damu ka da hagu ka saman ka da kasan ka kare ka. je ka kaje bayan da iya annabi ya kama sunansa kama hanya ya tafi ya je kan gane ya shiga cikin wannan arna ya samu abu eh, lokacin bai musulunta ba eh, abu sufyan shi ne sarkin makka yana gefe annabi ya faɗi ya sujada yana addu'a yana addu'a yana addu'a ya Allah yana ta roƙon Allah ba ta kai ta dai kamar yadda surar duk ta yi bayani suratul azab da Allah ya turo wato ah, waɗansu hikimomi daga cikin sahabbai ko wani sahabi nu'ayn wannan da ya taɓa zuwa arna suka tura shi zo wai ya gaya lamarin annabi yake ne nu'aymu wanda hadisin sai zuwa bukhari lokacin bai musulunta ba yana zuwa da ya ga irin yadda sabbin suke wa manzon Allah ya koma wurin arnan ya ce musu ya ce na je Kis- eh, eh, kisra sarki kisra na je kaisar ma'ana manyan daunoli a lokacin na arna wanda babu kamar su a duniya farisa da rome ya ce wallahi na ga irin yadda ake girmama shugabannin duniya ban taba ganin mutumin da mabiyansa suke girmama shi kamar yu'azzimu ashabu muhammadan muhammadan kamar yu'azzimu ashabu muhammadin muhammadan irin yadda sahabban muhammadu suke girmama shi yace fa ni da idona na gani kadu yaqtatiluna ala wadu'ihi suna kusan kashe kashe akan ruwan alwalan Muhammadu. Annabin ya rage ruwan alwala kusan yaƙi ake tarewa. Kowa ya samu ko a hannunsa ya tafi da shi gida ya ƙara akan ruwan shan su suna neman albarkar manzo Allah. Yace mata nahama nuhamatan in labta daruha bi aidim fa masawa ala wujuhihim wa atisabihim. yace annabi bai taba yin kaki ba ya kofa kaki face sun yi dafifi wurin kokuwa na kowa sai ya tabo wannan kakin su shafa a ƙirjinsu da jikinsu don neman albarkan annabi Muhammad. Yace ban taɓa ganin mutumin da ake girmama irin Muhammad ba. To wannan mutumin sai ya zo musulmai sabbai kansu ba san ya musulunta ba shi ya musulunta a gobe. Ya zo ya samu manzo Allah ya ce ya ya Rasulullah alhamdulillah Allah ya yi na musulunta. Ka yarda min in je faɗi abin duk da na ga dama. saboda yadda naga yakin da ya kai inda yake ka yadda min in je faɗi duk abin da naga dama zan warka da yakin nan har nan nan zan watsa su annabi sai an yarda ma je da sai je samu yahudawa Zalfani ya ce musu wai kun kam ya kunkusa sai suka bude waye ne suka ce ai mu bokin ku ne ga shi go shi go shi go suka bude ko ga wai mene ne kam ni kuka shirin ku ne a ai mu ba kuka za ku za ka yau ku za mu ga mu za mu musu kaza za mu musu yace wai waɗannan mutanen makkan kam idan abun ya juye Muhammadu kam yayi nasara a kan ku kam in suka gudu suka bar ku kam ya kuke zato ne ku fa kuka ya gare shi makwabtansa ne yanzu in yazo suka zo suka sauka kan ku kam kuna da ta cewa in an bar ku da shi dama ba ku da taransa to in Allah ya allanta kansa suka yi nasara kamar kai kuke da to ni shawara ta kuje ku samu mutane makan nan ku ce in sun yarda za a yakin nan su ko za ku jaddada su amma in sun yarda da gaske suke yi in abun ya ji ba za su gudu su bar ku ba to su ba ku mutanen su manyan su goma jingina kowane kabila manyan su goma goma jingina su zama auren ku yadda in har sun gudu ba ga manyan su a hannu in ba haka ba za a yi abu da ba kwa tsammani kai ka zo da shawara kai ka zo da shawara wannan shawara na ka kai sai suka tura manyan su je su samu wancan ka je kafin su isa sai ya zagaye gudu ya samu wancan mutane maka dama ya ce annabi ba shi dama ya faɗi abu sai ga dama sai ya zagaye su ce ya ne ne kan baki ya kunkusa su ba suka ce ha wannan ai mutumin mu ne shigo menene ya kawo ka ai ha lamarin ne wato wayannan yahuda dama ina tsoron lamarin su sun warware alkawari kace kamar ya sun warware alkawari ai yanzu haka sun je sun samu Muhammadu sun hada baki da shi cewa wai za su zo su karbi mutanen ku goma goma za su in sun karba dai za su kawo Muhammadu ne ya kashe kuma ku jira za ku ji a'a sai ya tafi ko an ji ba a dama ai an faɗa alharbu shi zalo yaƙi dan zambo ne kawai an jima sai wannan suka zo kai mu fa mu fara taraddudi akan kar fa wannan abu ya dawo nan an jima ku kadan abu ya tabe ku gudu ku bar mu kaza kaza mu muna so idan da gaske kuke yi kun fito ne mu taimake ku a wannan yakin da kuma ya so Muhammadu yana makwabcin mu kar a zo ku gudu ku za ku ba mu mutum goma goma kowane kabila sai mu su zama a hannun Abu Sufyan ya jawo sai kun ga maganar da wanda ya zo mana kun ga ta gaskata yace ku je ku je za mu tafi ku je yace kun ga magana ta gaskata to ni kam nayi gaba nayi gaba ni kam sun warware abun ba zai kyau ba shi shugaban yace shi kam shi kam ya zo ya hau dokin sa ya manta doki a daure ne ma ya shauki doki doki kawai sai doki burma da shi to abu dai a takaice bai yi daɗi ba take bayan wannan karya labar kuma sai Allah ya turo wata irin iska mai masifan bala'i ga ana sanyin bala'i sai ta sai ta wuce ga ɗan hemomin da suka kafa ya ce kai kun ga mun cinye dukkan raƙuman da muka zo da su fa ba walima ya kawo mu nan ba fa duk abincin mu ya ƙare ni fa zan ni fa tafiya ta kenan shi kenan kawai Allah ya ce bari ya suratul azab ta turo musu junudan lam tarawha suka zo suka suka kama da su har da iska a cikin junubu to shine dai nan karatun mu yake mana bayani wa balagatil qulubul hanajira sabai suka tsorita da yakin har zikatan kowa ya zo har makogon wada a rasulullahi sallallahu zalla ya addu'a fa farraja Allahu alaihim Allah ya yaye musu wannan masifa da ta afka musu fa qala annabi sai yake ga sahabbai kana man qablakum tara hankali a ji irin bala'in da annabawan baya suka shi annabi ya kasance a waɗanda suka gabace ku annabawa yuzi ahaduhum za a cutar da za a zama ana cutar da ɗayan su fi dini a cikin addinin sa fa yuza'ul minsharu ala ra'ati za a zo a sa zarto akan kayin mutum a riƙa yankawa fa yushaqqu ata fa yushaqqu ata yushaqqa fil qatayn a riƙa yankawa sai an raba shi gida biyu ba ka ga annabi zakariya da suka biyo shi da gudu ya zo mu'jiza irin ta annaba sai bishiya ta bude sai shiga cikin bishiya sai ta haɗe sai suka rasa ina yayi sun zo za su har su wuce kawai sai shedan ya zo ku zo ga shi nan yana nan cikin bishiya ya nuna su ga rigansa shedan sai suka zo suka sa zarto suka suna yanka wasan da suka raba shi gida biyu yana zai fara magana ya Allah kana ganin mutanen nan ba Allah ya ce kana sace magana Allah ya turo a gaya maka wawaye kana sace magana zan shaje sunanka a cikin annabawa haka ya haƙura suna yanka shi da zarto sanda suka raba shi dan annabin Allah shi ne wa ya tuna lambiya da dai da haƙ sun kakkashi annabawa ba tare da wani haƙƙi ba dama annabi kuma wani laifi zai gaji a kashe shi da haƙƙi zarto malam wala ya sudduhu zalika an dini kuma a yi wa mutum hakan ko ba zai fasa ya tsare shi ga barin ya ce zai bar addini har irin wa'annan abubuwan ba su bar addini ba wa kana ahaduhum zaka ga ɗayan su ya kasance yu'zi yu'khadhu lahu mish'un min an-nar sai a samu irin matsefi na ƙarfe matajin kai na ƙarfe mai yatsun din nan mai tsinin nan sai a ji a ƙona shi sai yayi jazur da wuta a yufsalu baina jildihi wa la'anihi hatta yaslaha jildi sai a zo a fuda sai a rika a rika kamar fede shi da wannan ainihin matsajin ana daga fatar ana raba fatar da nama ana raba dukkan jikinsa ana fede shi da haka har sai an sabule fatar mutum da ranta wai akan ya kafir sai bar addini wa huwa hayyun yana da rai amma wala yasudduhu zalika an dini hakan ba zai sa ya bar addini ya tsare shi gaban addini wallahi annabi ya ce na rantse da Allah ka zama yana ta girma la yutimmanna Allahu hadha al-amra wallahi sai Allah ya cika wannan al'amari na addinin ta Allah ya cika shi wa yutimma ni'matahu alayka wa ya je ga salatan mustaqima kenan annabi ya rantse to wallahi sai Allah ya cika wannan ni'ima hatta yasiru rakib har mahayi kan doki ya tafi min sana'a daga Yemen ila Hadramaut ha ya zo wato Hadramaut wato wuraren Beirut kenan wala ya kafu illa Allah ba ya tsoron kowa sai Allah duniya ta yi lafiya za a zo wannan lokacin ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wazibu ala ganin lokacin za a yi lokacin da kura cikin tumaki ko ba zai musu komai saboda tsabar zaman lafiya wa kullu rasulin arsalahu Allah duk wani manzo in ji da Allah aiko shi uziya sai ka tarar an cutar da shi wa uziya qaumahu sai ka tarar an cutar da mutanensa hatta qala har sai ya ce mata nasrullahi ko yaushe ne taimakon Allah zai zo hatta rasulu sallallahu alaihi wasallam har annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa ashabu da sabban su ma hakan ya same su am hasibatun wai shin kuna zato ne an tadgulul jannata ya ku sabban manzon Allah ku shiga aljanna cikin ruwan sanyi walamma eh walamma ya fi masalu ladina walamma ya fi masalu shi wai alali a ce kuma wai irin kwatankwacin shibu ma ma ata alladina khalaw min qablikum irin kwatankwacin iza'i cutar wanda ya samu waɗanda suka zo kafin ku haka kawai bai same ku ba kawai ku samu aljanna min qablikum wanda suka zo gabanin ku min almu'minina na daga mu'minai min min almi'ani na daga jarrabawa iri-iri fatasbiru to ku yi hakuri kama sabo irin yadda suka yi kuma ku yi hakuri irin yadda suka yi masatumul ba'sa'u tsanance tsanance iri iri ma'ana tsananin talauci ya shafe su wadarra da kuma cututtuka iri iri almarab cututtuka iri iri wa zulzilu har aka girgiza su don a gane tsakanin zare da abawa o za'aju aka raurawar da su bi anwa'il bala'i da nau'uka na bala'o'a a taya ƙulun rasul har sai da ta kai manzo kajiya ce mata mata nasrullahi ar-rasulu hatta qala ar-rasulu wallazina ma'a amanu ma'u da tare da wanda suka yi imani tare da shi istibqa'un linnasl saboda jinkiri na zuwan nafara da aka gani har ta kai ga manzo da shi da mutanen sa su ce litanayi ashiddatu alayhi saboda kurewa da tsanani ya kai na bala'i saboda kurewa kaiwa matuka da bala'i har su ce mata nasrullahi sai sai yaushe ne taimakon Allah ne kan zai zo mana kaga wannan kamar jiya na gaya muku a taya kulur rasulu na fi shi kadai ya karanta da haka dukkan qurra'u a taya ya kular rasulu suka karanta dukkan qurra'u mata nasrullah mata yati nasrullah yaushe ne kan taimakon Allah zai zo allazi wa'adnahu wanda ya mana alkawari da shi fa ujibu sai aka ba su amsa min qibalillahi nan kasarnin ubangiji ala ku shaurara inna nasrallahi qarib lalle taimakon Allah yana nan kusa zai zo qaribun ijyan zuwan sa din kusa ne ai hadi sunnatullahi tabaraka wa ta'ala wannan shine tsari irin na ubangiji eh wato tabaraka wa ta'ala walan tajida bi sunnatillahi tabdila har abada ba ka taba samun canji ba ko musanye ga tsari irin na Allah yadda ya tsara sunnarsa haka kullum haka zai dawwama wannan tafsiri na ayan ya tsaya nan za mu kuma kwana nan saboda karatu a lokaci ko wanda suka tura tambayi ne ko tambaya ne da gari wannan na cewa assalamu alaikum malam da fatan an sha ruwa lafiya malam mutum ne yake yin lazumi sai aka fara wazifa zai yanke lazumin ne ko dai ya zai yi in ya yi nisa a lazuminsa malam tun da wazifa kace yana iya ƙarisawa tun da wazifa ce ya ƙarisa sai ya shiga wazifa amma in sallah ne ba zai iya ƙarisa in sallah ce ana ta da ikama haka zai yanke lazumin sai ya zo da sallah amma in wazifa ce yana iya ƙarisa kayansa sai ya zo ya rike su muddin ba wai za su gama ba ne bai gama kuma zai wahala tunda ai yana ciki ne suka fara ka san wazifa kuma na riga wannan dadewa saboda wazifa din shine gadon wato gadon bayan tijaniya ai lazim sorry lazim shine gadon bayan tijaniya kashin bayan tijaniya abu ne mai girman gaske saboda haka ya ƙari ta cikin lokaci kuma ya irin hukuncin fiqhu ne na nafilan za a yi irin sallan misali farilla kai ko baka yi shafa'i da rukuni ba misali ga liman ya zo ko ya kusan zuwa to an ce in za ka iya yin raka'o'inka ko da rakata ne fajr ne kafin ya kama gwiwa ya halatta a littattafin su duka za ka gani ya halatta kai raka'o'inka masu sauki ba ya ka ja su ba ka yi ta dogon tasbihi a ruku dogon tasbihi a sujada da sauransu sai ka yi su mukaffafai sai ka zo ka bi jami muddin ba ka tsoron zai kama gwiwa har ya dafu amma in kana tsoro liman zai iya ɗagowa daga ruku to ka kyale nafila sai ka bi sallar kawai wannan in dai wazifa ce za ka iya kari ta kayan ka bawan Allah sai ka bi kuma ka samu wazifa a canji wannan yana cewa assalamu alaikum malam da fatan an sha ruwa lafiya amin tunatarwa ne malam game da shiga da takalma haraban masallaci don Allah a taimaka a tunatar da maganar shiga da takalmi takalman malam mun gode to shiga da takalma haraban masallaci ne ba laifi bane lalle har in ce zan fadakar a daina ba laifi bane ba Allah ba wani laifi a ciki saboda harabar tamu misali ko kuma ta wasu ba wai ana sallah bane haka ba a yi kuɗi ba a harabar balle ana tsoron ka taka da takalmin wani zai zai sallah ba wai ana sallah bane a harabar mu dai na nan ka ba shimfiɗa duk wanda zai sallah inda haraba ne za ka akan shimfiɗa zai saboda ka babu wani laifi ko cikin masallacin a shari'ar musulunci ba kar kuma a kina ka wani abu ko cikin masallacin in ka yi imani da takalman ka ba su da zasa ko ka shigo da su baka saba kowa ba balle a raba ko cikin masallacin a shari'ar musulunci ba ba a hankali ba ba kuma a al'adar mu ba al'adar mu ba mu san wannan ba ka shiga da takalmi masallaci ai sai ka samu mai kike ka da mari amma a shari'a nake faɗi a shari'a ko bayan da kai hakan ne hakan ne shi yasa ai sallan jana'iza da yake a waje ake ba a cikin masallaci ba yawanci galiban makruhi ne ma ko a sa gawa a cikin masallaci mai sallah amma ba wai haramun bane in an yi ba wani laifi a a a shi in ka zo sallan ka kawai kai akan takalmin ka ba ko jana'iza ba kan takalmin ka saboda haka sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an riwaita cewa wani rana ya zo zai shiga masallaci ya ga har ya shiga sai ya shiga sai ke takalmin sa sai ya shiga sai aka yi sallah idan aka yi sallah sai da ya juya sai ya ga sabbansa dukansu kowa ya ce da takalminsa bai shigar takalmi ba sai ta ha ya na ganku babu takalma suka ce asu la'ai mun gada ka zo shiga masallacin ka ce da takalmi shi za muka cire sai ta ha to ai ni na zo zan shiga masallacin da sai Allah turo Jibrilu ya min wayi cewa takalmin nawa ya taba najisa kar in shiga da shi sai na cire kuma an yi muku wahayi ne takalman ku ya daba rajaza suka ce la ya rasulullah to da Allah wannan hadisin me yake hadisi ne kuma ya inganta me yake nunawa wai me yake nunawa wai ashe kenan ba annabi kullum ba da takalmi yake shiga masallaci kenan ko haka ne eh tunda yau ya cire haka bai duka suka fi suka cire saboda ya yi dole a yi aka sallame kuma ya gansu ba takalma ya ce ya aka yi suka ce ai gaji gaji ta ko ni ai gaya min aka akwai abu ya taba takalmi kuma an gaya muku ne to amma wannan duka da hadisan da faruwansa annabi haka yake yi duka a yanzu an ajiye an yi da shi a addinin musulunci saboda ai ko da al'adar mu ma ba ta ga ta karbi haka ba haka ne kuma yana nan a cikin bukhari hadisi annabi ya kana yusalli sinna alai yana sallah da takalmi amma ka sani ko da a garin nan akwai wanda ya taba zuwa ya dawo da dan zafin kansa ya zo da masallacin sa shi da takalmi ake sallah a kungiyar nasu aka samu marigayi malam malam Muhammadu Zaria baba abokinmu ya aika a ce masa ba haka karatun ya nuna ba lalle ya inganta annabi ya gaige yake shi takalmin sa yanzu a zamanin mu ne yanda kwatomi da abubuwan ga yawa kaje ka taka iya take taken ka an gaya masu sabon takalmin su irin naka ne ai ko gobe madina tsaftar da ba irin garin ku bane ina za ka samu kwatomin da za ka taka a madina an gaya ma garin irin naka ne saboda haka takaice dai malamai gaba ɗaya ba su yadda ba a yi sallah da takalmi ba tare da haramun bane kuma amma ba su yadda ba kuma baka isa ka yaƙi abun ba saboda ya tabbata annabi ya taɓa yi amma dai malamai ba su yadda ba a yi irin gaba ɗaya saboda haka ba Allah ka yi hakuri ba komai don wani ya shigo da takalmi sa haraba nan ba wani matsala bai yi laifi ba kowa ba la Allah la bayan Allah Allah Ubangiji ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai ya yafe mana abin da muka kuskure da barkan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam Allah muna roƙon ka marasa lafiya mu gida da asali Allah ka ba su lafiya Allah muna roƙon ka mata da suke dauke da juna biyu Allah ubangiji ka sauke su lafiya ya Allah yan kasuwa a cikin mu muna tawassuli da manzon Allah da kuma watan Ramadana Allah ka bunkasa musu harakar kasuwancin su ka sa albarka a ciki masu kiwo ma haka ya Allah ka sa albarka a lamarin kiwo ya Allah masu neman ilimi a cikin mu maza da mata ilimin sana'a boko da ilimin addini Allah ka ba su mai yawa mai amfani wanda zai amfanar da al'ummar mu zan Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ka kawo saukin rayuwa a wannan kasa ka kore wannan tsadar rayuwa a wannan kasa ta mu baki daya albarka mu zan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya Allah muna roƙonka rashin tsaro da yake damu wannan kasa da rashin zaman lafiya a wasu sassa ya Allah ka kawar da shi barkan manzon Allah sallallahu alaihi wa وسلم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما عقلك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين gobe insha Allah za mu daura karatu mu na manta ne ba wani karatu da muke yi ba na tafsiri na layi